لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى عميد رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi jazmul fi'ilil mudari wato ɗauri ma fi'ili mudari'i in an samu fi'ili mudari'i yadda za a yi masa ɗauri a can baya mun karanta abin da yake sa a yi nasba a yi fataha ma fi'ili mudari'i yazhabu sai a ce an yazhaba to wannan kuma yanzu ɗauri ne yazhabu ya zamo yazhab to wani dalili ne yake kawo yi haka alhamsila ga misalai nan lam yahfaz muhammadun darsa kaga lam yahfaz bai haddace ba lam yankate nuzulul matar saukar ruwan sama bai yanke ba lam yankate lam yaqbid ahadun ala lis ba wanda ya kama ƙwarawon shine lam yaqbid ba wanda ya kama in kun lura za ku ga ɗaurin yana bayyana ne idan babu alif da lam a gaban fi'ilin in akwai alif da lam za a hada ba zai bayyana ba shi yasa su a larabci ko da akwai alif da lam to za ka tsaya lam yaqbid allazi misali gagan ƙura'ani ne lam ya ƙabidil lazi shi yasa saboda ana haɗa jimloli in ba wajen wakafi ba ba za a tsaya ba to su kuwa a larabci za a iya tsayawa a abin nan domin ka fitar da wasalin musamman wanda ya iya wanda ya iya za ka gashi yana fitar da yana tsayawa kalmomi guda biyu ko guda ɗaya ko guda uku sai ka ji ya tsaya to in ba mutum ya iya na hawan sosai ba zai yi ba zai iya wannan magaskiya saboda mai saboda za a gano ka nan da nan ko kuma ya ta ba da ɗauri ya ta ba da ɗauri kawai yana kirkiro tsayawa kowanne dai da nasa na'am wannan kenan a nan mun ga tasirin lam tasirin lam sai na gaba la ta'kul wa anta shab'an karkace kana koshe inda kana koshe to karkace abinci la tuksir min adh-dhahiki karka yawaita dariya karka yawaita dariya ko ina dariya dariya dariya la tusri' fi sayr karka yi gaggawa wajen tafiya eh mutun ya rinka tafiya zaka zaki to nan kuma mun ga tasirin kalmar la sai in tafta na wafizal hujurati idan ka bubbuɗe winduna na ɗaki ya tajaddad hawa uha wato iskan zai rinka sabunta kansa saboda in ka rufe waje to iskan da ya shiga ne iyakaci to wannan ya ja wannan ya fitar akwai menene oxygen da hydrogen duk wanda ya shiga ciki in ya fita wani ya shaƙa to cuta ce amma in aka bude kofofi da winduna iska na jujjuyawa to ko wani ya shaƙi iska ba zai masa illa ba don zai wahala ya shaƙi wanda aka fita amma iska ta shiga cikin mutum ta fita wani ya shaƙa to komai zai yi faruwa ya za za ga wani lokaci cutar da mata take da shi miji ya lauka ko cutar da miji yake da ita mace mata ɗauka saboda numfashi cutan da ake ɗaukawa ta hanyar numfashi ana iya ɗaukawa na'am to nan za ku ga sai an kawo doguwar jumla fi'ilin ba guda ɗaya ba ne fi'ilin mudari guda biyu ne ga na gaba in tajlis fi majaral hawa idan ka zauna a inda iska yake gudana tamrat za ka yi rashin lafiya eh ko fanka ne haka an fi son a samu mai jujuyawa amma inda zai direct kanka ne to akwai matsala ko inda iska take kalawa kamar window ko kofa mutum ya zauna direct iska zai rinka abin nan taba hancinsa to akwai matsala shine abin da yake magana na tara in yusafir akuka tusafir ma'a idan dan uwanka zai tafiya za ka yi tafiya tare da shi ba zai tafi shi kadai ba to in kun lura za ku ga in din na akwai alaman sharadi abin da nake fahimta ya fara kawo ɗaya daga cikin haruffa na sharadi ne alan don a gane saboda a gaba zai kawo su suna da yawa tunda sun fi goma za a ringa kawo su kaɗan-kaɗan shi idan ya zo fi'ili mudari'i ya zo gabansa na farko zai masa ɗauri jazma kuma yana neman wani a can gaba ya sake yin masa to kaga wannan zubi sai ka haddace su akwai mai bukatar fi'ili guda ɗaya wannan mai sauki ne amma masu bukatan fi'ilai guda biyu in baka yi wasa ba na farko sai ka masa jazma na gaba sai ka manta to a nahau kuma ka karya ka'ida albahas ya tamilu kullu misali min al'amsilati a sita al'ula wato kowane misali daga cikin misalai guda shida waɗanda suke na farko wato ya kunsa ala fi'ilin mudari a bisa fi'ilin mudari guda ɗaya qablahu ahadul harfai ne kafin sa akwai ɗaya daga cikin harfa guda biyu lam ko la wa yadullu al-harfu al-awwal harafi na farko yana gwadawa ala nafi al-fi'li fi zaman al-madi a bisa kore aiki a lokacin da ya gabata lam yahfaz abin da yake magana shine a baya bai ba har zuwa yanzu shine wa yafidu al-harfu thani amma harafi na biyu yana amfanar da nahayal mukhatab anil fi'l shi yana hana mai magana ne wanda ake magana da shi ne kada ya aikata la taf'al kar ka aikata eh to in nace la taf'alu fa ina kore your habit la taf'alu baka aikatawa la taf'al kar ka aikata shine zati da bambanci in mutum bai gane bambanci ba wajen fassara zai ta rudu sai dai ana tura mutum tafsiri kauye wannan zai je ta bulanda zai zama ba inda sai dai ba zai taba yadda a lauka abin nan ba ai farko farko da aka tura mu tafsirai ba ma yadda a lauka kaset lokacin kaset ne in mutum ya zo zai dauka bai faɗa maka ba duk sai ya rikita ka kana yi kana kafa kafa saboda karkai bulan da zaɓin nan in aka ce za a ɗauka kuma duk takura ka za a yi ka rinka maimaitawa kai ta maimaitawa to yanzu kan duniyan ma wani zai je dauki abin da ma baka sani ba yayi da wayansa kawai a gefen ya ɗauka sai ka ji sai ya ɗauki komi to bambanci shine la ta'kulu ba hana ka ka faɗa ba da la ta'kul in aka ce la takulu to la takulu tambulan baka cin goro la takul tambulan karka ci goro kaga akwai bambanci okay idza ta'ammalta akhira kullu abun nan kulli mudari idan ka lura da ƙarshen kowane mudari'i masbuqin bi ahli hadaini al-harfaini wanda aka rigaye shi da ɗaya daga cikin harufan nan guda biyu fi hadhihi al-amthila waɗannan misalai wa fi gairiha da sauran misalai ma wajadtahu majzuman zaka same shi yana da dauri shine mu da abin da muke fada sukuni muke da sukuni wani lokacin mutum bai bambanta ba yana da rikitarwa eh dauri shine sukuni saboda da malaman suna kirkiro sunaye da Hausa su bada waɗannan daga baya da aka samu waɗanda suka ɗan fara koyon larabci maimakon su ƙirƙiro sai su faɗa maka sunan da larabci kawai in ka haddace shi haka shi kenan ka huta in aka zo ana nun ara to in ka ce nun ara ai nun ara ɗin ai yayi abin nan wajen rubutawa ne shine nun ara to shi ɗin ma ya za ka yi ka rubuta nun ara eh ga masu filatanci habalu hasakeli da sauransu to gara kawai in ka zo za koya ma yaro ka ce masa alif wannan shine alif ya haddace alif kawai ya tafi a haka amma in baka ce masa alif ba idan ya zo sai ce wata sanda ce yar karama haka shi ma sai ya kirkiro nasa in ya manta abin daga faɗa masa to zai kirkiro nasa ce wata sanda ce yar karama to shi yasa suka ce ɗauri shine sukuni alhali ɗauri shine sukuni sukuni shine wannan ɗan zagayen sunansa kenan amma an ce jazma abinda yake kawo a samu sukunin shine anyway ba lallai wani ya fahimta clearly ba amma dai haka ne bayanin na'am ya za ya ce wajattahu majuzuman haka ne ko lakin naka idza hazafta hadha harfa sai dai ka goge wannan harafi wajattahu marfu'an zaka same shi yana da rufu'a min zalika daga haka nara anna kullan shi yasa muke ganin kowanne min hazaini alharfaini daga cikin waɗannan harufa guda biyu idza dakala almudari jazama akhirahu inda ya shiga kafin mudari ya zo to yakan daure karshen sa wa idza ta'ammalta al-amthila ath-thalatha al-akhira amma idan ka lura da misalai guda uku na ƙarshe ta kulla misalin minha za ka samu kowane misali daga ciki mabdu'an bil harfi in an fara shi da harafin in wa mujtamilan ala fi'laini mudari'aini majzumaini kuma ya kunshi filai guda biyu mudari'ai masu dauri fusulul awwal min huma wato faruwan na farko daga cikin su shartun fi husulis sani sharadi ne wajen faruwan na biyu fafatu annawafiz kaga bude winduna fil misali al-awwal a misali na farko kamar yadda ya ambata masalan wato shartun sharti ne fi tajaddudil hawa wajen samuwan wato maimaituwan iska wallazi ya fada sharta abinda ya amfanar da sharadi wallazi ya fada sharta ba shartu ba wajazama kullum min al-fi'laini kuma yayi jazama makowane daga cikin fi'lai guda biyu mudari'ai huwa in walidhalika saboda haka tusamma in harfu shartin wa jazmin ana kiran in harafi ne na sharadi da dauri wa yusamma al-fi'l al-awwal na farko ana kiran sa fi'l sharti wal fi'l thani na biyu kuma jawab sharti shine bambanci al-qa'ida ar-rabi'a ar-rabi'a ashar yujzamu al-fi'l al-mudari ana dauri ma fi'li mudari idza sabaqahu harfu jazim idan harafi na dauri ko harfun jazimun harafi mai sanya ɗauri ya rigaye shi kalhurufil atiya wa hiya lam wala annahiya wa in lam wala annahiya wa in kaga wancan kuma la taf'alu zai zamo la annafiya kenan tunda korewa ne wannan kuma hanawa ne alqaida alkhamisa ashar na sha biyar lam wala annahiya tajzimani fi'lan mudari'an wahidan da lam da la su suna yin ɗauri ne mafi'ili mudari'i guda ɗaya kowannen su harful awwalu harafi na farko yamfi husula alfi'ili yana kore aukuwan aiki filmadi a ba a da kuma har yanzu wasani na biyu yanha an amalil fi'ili shi kuma yana hana aikata aiki ne alƙa'ida a sadisa ashar ƙa'ida ta sha shida in tajzimu fi'ilai ne in ita kuma tana ɗauri ne mafi'ilai guda biyu wato fidu kuma tana amfanarwa anna husulul fi'lil awwali cewa faruwan aiki na farko shartun fi husulul fi'lil sani sharadi ne wajen faruwan aiki na biyu tamrin awwal ayyin al-af'al al-mudari'a al-majzuma fil fi'lil atiya ka ayyana fi'ilai mudari ai masu ɗauri a cikin jimloli masu zuwa gamatin sama walamtun tsir sama ta yi girgije ta yi hadiri amma ba ta yi ruwa ba wanne ne walamtun tsir lam ya hadur aliyun albariha aliyu bai zo jiya ba la ta ta'awwad kasaratal mizan karka yawaita yawan wasan banza la tashrab wa anta ta'ibun karka sha ruwa da yawa alhali kana gajiye eh saboda yan mutum yana gajiya ya sha ruwa da yawa me zai faru ai sai kwanciya ya sa za ku ga duk waɗanda suka gaji inda mutum ya yi aiki ko yana jin ruwa sosai kaɗan yake sha musamman ma wani ba zai nemi ruwan sanyi ba sai dai ruwan zafi sai ya sha kaɗan in ya sha kaɗan daga baya zo ya bi jikinsa to shi ne kuma sai ya ɗora da abin da zai ɗora amma in ka sha da yawa ya dame ka a ciki kai baka samu natsuwa ba ko baka yi saka ɗora wani abu mai ƙarfi ba wannan shi ne na biyar ya ce al'usuru lam yugarrit tsuntsun bai kuka ba na shida in takrab minan nari in ka je kusa da wuta tashur bi hararatiha to za ka ji zafinta in takrab tashur na bakwai in tutlif shay'an li gairika idan ka lalata wani abu ma wani ka tatfa sama na hu za ka biya kudinsa in tutlib da tadfa in tadrib kittan yakhmishuka yakhmishka idan ka daki kule to zai kwarzane ka la tabla ta'aman karka hadiya abinci kabla an tujid an tujayyid ya kamata amma asalinsa an tujida ne mai an tuji da ko haka ne la tabla ta'aman qabla an tuji da madgahu karka hadiya abinci kafin ka kyautata tattauna shi musamman idan mai tauri ne saboda hakwara suna taimaka ma madata ne ya aiki a can gaba suna rage masa wahala mashaitu kasiran walam at'ab na yi tafiya da yawa amma ban gaji ba تمرين ثاني أدخل لم كشقد لم على الأفعال المضارئة أبسا أيك مدارئي التي في الجمل الآتية وشكل آخر كل فعل كي وصلي مكرشن كوني يثمر البستان لم يثمر يهدر محمد كو يهدر محمد ما أخي أدي وقتا في اللعب أدي وقتا للعب kofin laibi ina tozarta ina bata lokaci shine udayye alkitaru ya ta'akharu an mau'idihi ata'allamu as-sibaha eh ana koyon abin nan kenan iyo eh iyo da Hausa kuma kawai muna kiransa buli buli eh saboda sai an koya maka amma in kana yaro baka koya ba bayan jikinka ya nauyi ba za ka iya ba alfallahu ya halubu bakaratahu da ala annahiya ka ajiye la annahiya qabla kulli fi'lin qabla kulli fi'lin mudari'in fil jumal al-atiya wa shkul akhira nan ma kai masa wasalin karshe tulawisu yadaka bil midadi kana bata hannunka da tawada la tulawis tadribu man huwa asgaru minka kana dukan wanda yake kasa da kai eh irin na yara yadda suke zaluntan juna kawai yaro ya hadu da wani abu nan ya duba ya gani daman daga ta ya riga ya hango ya san ya girme shi ya fi shi karfi shikenan sai ya rarran kwashe shi a irin haka ne mutum ya hadu da wanda ko mai zafin rai ko mai zafin nama ko mai abin nan in ya rankwashe shi zai masa mummunan laushi in ya gudu zai ce gaba zai tare shi in bai gudu ba kuma ya sake taba shi ya sake kai masa to gobe ba zai sake taba shi ba zai ce wannan wannan ya fi garfinsa eh shi yasa ake son yara su zama masu jarunta gaskiya ba ana kwaɗe ka bare baki kai ta kuka ba mutum ya je sai ya tambayi gida shi yarantarsa yaya ne daga ji ana taji ana ce ana taba ka kuka kake yi wani lokaci wa iyayenka za ka yi karan abu a ce yanzu wane ne ko wance ce za ta saka kuka duk Allah ya daga nan wawa kawai to kaga an koya maka cewa kai maka ringa kare kanka kenan na'am sai kalma ta gaba ta sharabu ba da aljari ka sha ruwa bayan gudu ba da aljari ba a sha da yawa ne in ka yi gudu ka yi gudu numfashinka yana sama-sama to karka ɗirki ruwa a lokacin tutlifu asasal manzili kana lalata kayan gida shine asasa la tutlif ta akuzu ma laysa laka kana karban abin da ba naka ba talbas al malabis ad-dayyika kana sa matsatsun tufafi la talbas sai tamrin salis shi kuma akmilil jumal al'atiya ka kammala jumloli masu zuwa biyu wadda fi'ilin mudare ka kawo fi'ilin mudare fi kulli makanin khawal a inda babu komai washkul akhira in tuhumil fi amalika in kai sakaci wajen aikinka eh taksar in tastahimma bil ma'il barid in kai wanka da ruwan sanyi tamrad eh ya sa ko lokacin zafi ne kada ruwa ya sanyi da yawa kamar yadda ba a son a sha ruwa mai sanyi makan nan ɗan gandam eh to ta ta kasal ya yi ɗan tanal alja'iza ta ji tahid in ka kokarta ɗan yasduk attajir kun ga nan babu tajwidi kenan saboda inda tajwidi ya kace iyas duk amma akwai larabawan da suke haka shi yasa wajen rubuta shi sai su sa iyas duk haka za su rubuta to ba sun koya maka ba sai ka rasa menene a wajen in ka ce yayi fakki ya warware maka sai ce ai in ne da yas duk sai ya karanta maka i yadda ya karanta maka iyas duk haka zai rubuta shi eh saboda koda kana koyar da tajwidi wani lokaci in ka zo ka ce abin nan din to sai ka rubuta musu ga yadda abin nan amma ba haka ake rubutawa ba ga yadda ake rubuta shi amma in ka zo karanta shi ga yadda za karanta shi na'am sai na gaba in taqra kaseeran in takul alfaqiha alfijja idan ka ci dan icen da bai nuna ba shine alfijja eh ana ce ma ta'amul abin nan fajji ko fajji amma sai dai asalin fajju shine rami eh rami ba warai da gaske rami ko min fajjin amik amma in ka juya shi kuma fajju shi yasa suke ce fajju to abin da bai nuna ba abincin da bai nuna sosai ba kalma ce ba kasafa yake amfani da ita ba yanzu in ya daka bil midadi aha in tulawis ne ko in ta tamahal eh za ka kirkiro wani bayani ne in ka bata hannunka ko in ka in baka kula da hannunka ba to za ka bata da tawada yi mafi ili guda biyu ne kamata kawo na'am sai na tara in tasma nasihata walidika wannan guda ɗaya ne in tusafir eh to usafir ni ma zan yi tafiya misali kenan kamar sharadi ne تمرين خامس ائتي بخمس جمل في كل منها فعل مضارع مجزوم بلا ائتي بخمس جمل في كل منها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ائتي بخمس جمل تبتدئ كل واحدة منها بإن kunga majzumun bila annahiya haka yake karantawa zai yi wahala ka ji malaman arabiya sun ce bilan nahiya sai dai su ce la'an nahiya sai sun tsaya ina fata an gane yawwa amma masu tajwidi su ba ruwansu kawai in ya zo bilan nahiya to wani in ba ya in ba ya saba jin haka ba ba zai taba ganewa ba eh tamrin khamis jaa badala kulli jumlatin min al-jumal al-atiya jumla ukra musawiya laha wanda suke daidai fil ma'ana wa mushtamila ala fi'lin mudari majzum kuma akwai fi'li mudari majzumi to wannan zai dauka mana lokaci sai dai mu maida wannan din ya zamo abin nan eh utrikil miza kabar wasa mu samu wani simple eh utrikil miza in ka ce la la tumaze shi kenan eh amma shi yasa na ce zai dauka mana lokaci kar ka yi wasa ka bar wasa to me ya aka sinsa ka bar yin wasan banza ya ce turiki ka bar almizaha wasan banza to in za ka juya shi da wani larabci sai ka ce lato ma zai kada ka yi wasan banza ya haka ne shi yana son a kawo ne daga misalan da ya kawo mana yi amfani da waɗancan harufa yawwa to shi sai ka zauna sosai ka nazu to ka ga in kana tunanin ma gari ya waye da me za karya to akwai aiki ya za ka sallami yan makaranta ya za ka ce tun kafin mutum ya tara iyalai ya karatu yawwa mu ma saboda abin yayi laushi ne in ba haka ban muka zauna rudu za mu yi ta yi wani lokaci tun kafin nauyi ya maka yawa ka fahimci abin da ya kamata ka fahimta suke nan kawai sai ka tsora ka ci gaba na biyu itani murafaqatal ashrar ka nisanci abokantaka da ashrarai na uku ibtaid an tazibil haywan ka nisanci azabtar da dabbobi don haramun ne eh shine dama ka duba shi abin nan din mazdar din da ya kawo ko sunan da ya kawo sai ka samu fi'ilinsa imtani an ihmali durusika ka bar sakaci da darasinka ka hannu intani ma arsala al-ga'ibu risala ila ahlihi wanda ya tafi ya kwana biyu baya nan bai aiko wasiƙa ma iyalansa ba yana so in ka je ka dade ka dinga aiko wasiƙa ma iyalanka to inda yanzu ga waya in kai in ka dade sai ka ringa buga waya mu iyalanka amma wani lokaci sai ka zo fita mata su ce a ba mu kudin kati a ba mu kudin kati amma fa kana isa zai yi wahala kuma a tambaye ka ka isa suna jira ka buga su kuma sun ci kudin kati sannan za ka koma maka zaki bugawa ga faɗa musu eh to wancan kudin katin bai faɗa a layin ciwaciwa ba eh kaga ya faɗa a layin ciwaciwa inda sun karfi kudin kati kamata ya yi yanzu kuna ina a ce muna kari kuna ina a'a muna menene zadawa kuna ina ai har mun gama komai mun yaba yaushe za a dawo kaza kaza kaza to kaga ai sai za a cinye kudin katin da ka bayar to su mata wani lokaci shi yasa ake ake kyale su sun karfi kudin kati su ce to ai kai baka bugo bane kai ne mai bugowa to sai ka buga wannan darasi ne nake ba da alarammomi na'am sai na gaba imtane an shurbil ma'il kadir ka nisanci shan ruwa gurbatacce alkadir almunkadir alkundura haka dai ma safara muhammad Muhammad bai yi tafiya ba. Eh? Lam yusafir. Eh, lam yusafir Muhammad. Ma la'ibal walad yaro bai yi wasa ba. Eh, kun ga ma wanda ita kuma korewa take yi. Eh, amma ba kawo mana ita anan ba saboda me saboda hukuncin ta ba ɗaya ne da wancan. Ma akalal kittu kullum kullum bai ci ba. man kasara zujan kofin gilas ɗin bai karye ba bai fashe ba sai ma harasa alfallahu arda manomin bai nome gonansa ba musamman a yanzu ba kowace gona ce aka nome ba kamar yadda ake fada amma ni hadili ba na ganin gonakan da ba nome su ba bakin hanya yana da wahala duk da tsadan taki da tsadan iri da tsadan noma da amma kusan ko'ina sai ka sai ka ga an nome ala sai dai can cikin jeji na sha biyu hujuril kaziba ka nisanci ƙarya shine me za a ce da larabcin za a juya la takzib tamrin fil insha kawin khamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar tamfi fiha kana korewa a ciki su dura khamsati amalin minka faruwan waɗansu ayyuka guda biyar da gare ka fi zamanin madi a lokacin da ya wuce kun ga da lamza ya amfani kenan kawin kamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar fi maudu'il al'ataf a maudu'i na al'ataf alal haiwan shi ne tausaya ma dabba ta kunu mabdu'an bi'in wanda aka fara da in tausaya ma dabba shi ne topic din kawin kamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar tanhafiha khadiman kana hana wani mai hidima anil litsafi anil litsafi ko ko al ittisafi amma in kaga ba sa alhamza ba to ba za a ambace shi ba larabci fusha shine kana ambata dai bi sifati bi sifatin kamsu da sifofi guda biyar wanda ba su da kyau kenan tamrin fil irab na bakwai namuzaj misali لم يسافر فريد فريد بي تفيا با لم حرف نفي وجزم يسافر فعل مضارع مجزوم فريد فاعل مرفوع sai in yazra ali yasud idan ali ya shuka zai girbe in an kula kenan ko in harfun yajzimu fi'laini yazra fi'l mudari majzum ali fa'il marfu yahsud فعل مضارع مجزوم بإن أعرب الجمل الآتية توكيل إراب ودن الجملولي لم يبصر حسن فيلا حسن بيغا giwa ba saboda a kasashen larabawa wajen sahara giwaye ba su cika rayuwa ba ba sa iya rayuwa yana da wahala yana ba su wahala to shi yasa ya faɗi wannan to lam sai mu ce harfi mene ne harfu nafyin wa jazmin haka zaka ce yubsir majzumun ko fi'lun mudari majzumun bilan hasanun fa'ilun marfu'un filan maf'ulun bihi mansub la tamzah eh akwai bambanci da la tamzah da la tumazih wannan yayi wannan yayi wannan yayi shine tumazih tamzah kuma kai ay yadrib asa'id in yadrib asa'iku alhisana ya ta'allam idan mai kora doki ya daki doki zai ji raɗaɗi in sai ka ce harfu jazmin ko harfun ya jizimu fi'ilai ne yadrib majizumun bi'in al'awwal asa'ik alfa'il alhisana almaf'ulu bihi ya ta'allam fi'ilun mudari sani majizumun bi'in almaskuru fil awwal والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت